أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم يا همة الشيخ اهدني لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالزفر ويعك السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته كتاب روح الأدب لما حوى من حكم وأدب آه أبايا مولم شو يا جاي منا abubuwan da suka shafi neman shi da kuma sufofin da ya cancantu wanda za ka nema ka rika a matsayin shehi ya sufantu da shi sannan kuma mun gabatar da wasu bayanai akan haka a takaitattu wato a takaice abinda duk ake so ka gane shi ne duk mutumin da ya ba hanya ba tare da wanda ya san hanyar ba to zai iya yin tafiyan shekara ɗari a tafiyan da bai wuce ɗauke shi kwana biyu ba sannan kuma duk mutumin da ya nema sani a gurin wanda bai san shi ba to zai ɓace fiye da batan da yake a baya bayan haka abin da bamu iya riskarwa ba shine me ya kamata ya zama haƙƙin shi kuma shege akan almajiri a abu na farko dai shi shege yana daga abin da yake wajibi a kansa tare da muridi shine haska masa hanyar Allah iya ƙarfinsa bayan haka yi masa madadi iya ƙarfinsa domin su baya suna cewa Allah zai yarfa'ul murid allazi yanfa'ul murid himmatu shekhi wa sirkul murid abin da yake ɗaukaka almajiri a gari ka himmar shehinsa shi kuma da gaskiyan almajir shin da gaskiya yake wannan biyayya wani irin kallo yake mashehinsa wani irin riko yake mashehinsa to wannan gaskiyarsa saboda gaskiya za ta iya sa za ta iya sa ka samu albarkan shi ko da ba shi albarka ya isa kisan wani wali da wani bawan Allah ya je yana masa hidima waliyin su biyu ne anguwa ɗaya mutumin banza ne ɗaya kuma bawan Allah ne amma da sunansu ɗaya shi ne shi ya ce ka je gurin wani ka yi hidimta masa ka samu alkhairinsa to amma shi da ya tashi sai kwatance ya batar da shi sai je gurin mutumin banza to amma tun da shehin sai ya ce ya hidimta masa bawan Allah ne to kawai sai dauka wannan jarabawa mutumin ne ya banna ya sha giya ya abubuwa daban-daban amma ya kawo da kai kawai ya kalla wanda yake kallo a cikin shi to albarkan gaskiyansa kawai mutumin nan yana mutuwa sai wancan shehin da aka tura shi gudunsa ya bace sai ya ce a je a kira wani guri kaza shine kalifa to wannan gaskiyan almajiri yana kai shi ko ina saboda akwai almajinan saboda gaskiyarsa bayan ya mutu ya koma gurin Allah sai Allah ya bashi kadamin sai na bakar siddiqu sai ce Allah ya lafiya sai Allah ya ce ka hau kadamin shi ne baka sani ba wurin gaskiyanka ga wanda kake kallo domin wanda kake tare da shi da za a yayi maka hijabi za a gan shi hakikanin manzo Allah domin ana cewa shehu fi ummati kan nabi fi ashehu fi muridi kan nabi fi ummati to wannan kenan a a gwargwadon gaskiyanka ba maganan girman shehinka ba nan ba shi ba a ya karke shehinka duk darajar shehinka duk martaban halar Allah idan ba baka baka gaskiya cikin mu'amala da shi ba to ba zai amfanar da kai ba ya ishe ka sanin haka annabi Nuhu ɗaya daga cikin annabawan Allah ya tsira Allah ya halakar da ɗansa ya ce ya Allah ɗana Allah ya ce ya nu inna hu laysa min ahlik ba dan ka bane annabin Allah ya ishe mu matar annabi Nuhu ya tsira Allah ya halakar da matarsa saboda tana Allah ya riskar da ita da azzalimai saboda mene saboda ba su yi gaskiya cikin tarayyarsu da su ba babu cikakken gaskata amma sai ga matar annabi a matar fir'auna Allah yana cewa mariya a a wa maryamu binati imran allati atanat farjaha fa nafaqna ba shi ba kafin ayar ضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما sanadiyan haka falam yugniya anhuwa min Allah shay'a da haka duk girman kai kake kake tare da shi in ba kai gaskiya ba shi kuma in ba shi da karfin himma ba abin da zai sarar da kai asalin kalmar shine alladhi yusilul murid himmatu shaykh wa sidqul murid abin da ke sadar da muridi himmar shehi da gaskiya almajir wannan kenan sannan kuma ana so shehi ya zama cikin hidiman almajir cikin muridansa saboda misalin muridi kamar misalin matafiyi ne zuwa aikin hajji zai je ziyarar Allah yana kan tafiya a hakinsa ne ya cancanta a bashi gudunmawa a taimaka masa da guzaron ruwa a bashi na abinci a bashi ma abin hawar da zai kai shi yasa duk mutumin da ya kawo zuciyarsa ya ce gashi na baka ka noma to kai ya fi cancanta ka kyautata fiye da shi saboda kamar almajiri ya kawo mashehi zuciyarsa ne ce na ba ku noma kaga ai kyautar ta kai kyauta baiwar ta kai baiwa ce wannan kenan sannan bayan haka a bayan haka sai kamar yadda muka fada sai ƙoƙarin shehi cikin tarbiyyar almajirinsa iya ƙarfinsa to wannan kenan da sauran wasu haƙoƙa domin su shehannai na iban manzan Allah wurin shirya da dukkan mutane su sun gaji shari'a ta annabi sallallahu alaihi wasallam amma su ba sa karkara ba sa kirkiran shari'a su masu kiyaye kiyaye shari'a ne amma kuma ba masu shari'a ba su suna kiyaye ta sannan kuma su masu kiyaye ladubba ne da kuma ƙoƙarin ɗaura mutane akan kiyaye ladubba na Allah subhanahu wata'ala da sauran wasu abubuwa da suka dace to wannan shine duka abin da ake so a gaya maka a wannan baiti domin kamar yadda muka faɗa shi sheya da riga kamar uwar kuɗi ne ga almajiri kamar addini shi ne idan ka ɓata gurin neman shi to ka ɓata hanya baki ɗaya don haka ake so mutum ya tsaya da tukunna sosai idan ma ka rasa to ka sami yanguwa da riga wanda su za su zama maka tattali za su zama maka ɗebe kewa lokacin aminci su ɗebe makiya lokacin bala'i su zama maka tattali sai su taimake ka an gani yana da kyau ma wata lokaci a a aldan uwanka da riga sai maka aikin da shehin ka ba zai maka ba shi dan uwanka zai zama maka aboki ya zama maka ɗebe kewa ya zama maka ya zama maka tattali kuma ya zama maka malami kuma ya zama maka aboki duka shi sai iya dauka to wannan kenan Allah ya fahimtar da Allah ya saka mashanan da alkhairi idan haka ne maulin mu shi yake gaya mana a yau za mu tashi daidai baitin da shi yake cewa malliku nafsaka ko la tadabbir wa kun kamayitin dawaman tukhbir na'am
bismillahir rahmanir rahim
بسم الله الرحمن الرحيم
ملك نفسك فلا تدبر وكن كميت دواما تكبر ولو مشيك يا من أولنا بيتي ملك نفسك كمن لك ما شيئك ranka idan ka samu jagora irin wannan irin wanda aka gaya maka ba fa kowane kala ba idan ka samu jagora kalman to ka mallaka masa ranka domin ya fi maka san alkhairi fiye da kanka yadda ka san babanka yana san alkhairin ka fiye da yadda kai kake san alkhairin ka to haka shehin ka ai mun fada shehu fi muridi kan nabi fi ummati shehi a cikin almajiransa kamar annabi ne cikin al'ummarsa saboda Allah sun tala ya gaya mana azizun alaihi ma anittu hadisun alaikum annabi sallallahu alaihi wasallam da abin da zai kuntata mana yana nauyaya masa da abin da zai kuntata annabi sallallahu zai kuntata mana to ya fi damun annabi fiye da mu da abin da zai faranta mana annabi ya fi san shi fiye da mu to haka shi yake da haka ka mallaka masa ranka karka juya masa baya wala ta tafi karka fiya masa baya domin ya fi ka san amfanin ka da kanka an gane ya fi ka ki maka cutuwar ka da kanka wannan kenan wala ta tafi karka fiya masa baya wa kun ka kasance kamar yiti kamar matacce a gaban mai wanke sa dawaman a kowane lokaci tukhbiru za ka ba da labari idan har kai haka ka zama haka gare shi to wata ran za ka ba da labari domin za ka gaji sirrinsa sirrinsa zai yi so cikin ka kai ma za ka shugabanta domin ai na gaya muku duk shukar da aka dasa ta to za ta yi yaya in kuma ta yaya za ta ciyar amma shukar da ta fito haka nan ba a dasa ta ba ba wani wanda ya dasa ta da kada ta fito to ba ta yaya ko ta yaya baya zai an gani to ka kasance kamar matacce a kowane lokaci za ka ba da labari wato wannan cika ne na koyi in kai koyi kai koyi to wata rana za ka samu sirrin da za ka ba da labari a cikin wasu ko a cikin da kake tare da su shi a wani bawan Allah yana cewa fazul aqli la yarda siwahu wa inna anil haqqi na ayal layli an wadhihi fajri duk wani mai hankali ba zai taɓa yadda da wani bashi yin sauri ko da koshe nasa a ganinsa ya yi nisa daga gaskiya irin nisan da dare ya yi da hasken alfijir ba zai taɓa yadda da wani abu ba na shi ba an gane wannan wannan kenan na'am ولا تكالفه ولو بان فساد رأيه فكن دواما ذا اتساع wala tukalifu kada ka saba masa walau bana fasadu ra'ayi ko da fasadu ra'ayi lalacewar ra'ayinsa bana ya bayyana a gare ka ko da ya yi wani abun da kai a ganin ka kaza ba daidai ba a hankali ka ba wala tu khalif kaka saba masa walau bana fasadu ra'ayi ko da bacin ra'ayinsa aikinsa ko maganarsa ya bayyana kai a wurinka ka lura da wannan magana ba ana nufin fa walau fasada ra'ayi ba ko da ra'ayi shi ya baci ba kai a ganinka wani abu na ra'ayinsa ba daidai ba ba wai fa ba daidai din bane a kai a ganinka ake so ake magana saboda ya ishe ka kisan annabi Musa da Khidir na abubuwan da ya gudana tsakaninsu. Khidir ya kashe yaro, annabi Musa ya ce an katalta nafsan, ta kashe rai. Wannan fa ma abocin ilimin firasa ne. Shi ba ilimin da ya sani na hangen nesa sanin abin da ke gaba. To ya kace magana wanda ya san sufofi da sunayen Allah. Ya za a yi kace ya yi abin da gabaki ɗaya hankalinka ya ɗauke. ai ba zai yi ba shi yasa ya ce wala tu khalifu kika saba masa walau ba na fasadu ra'ayi ko da bannan ra'ayinsa ya bayyana kai a wurinka saboda ai kai da shi da bambanci an gane da kyau kamar ne lafiya ne da mara lafiya to wannan ke da fakun da waman ka zama a kowane lokaci zattisa ma'abucin koyi da shi an gane wannan kenan
فقضوا للشرك أقوم وأليق من الموريد عند من أقل fahaɗin lishegi shi ya ce domin kurkure da kake gani na shehi akwam ya fi zama daidai miƙaƙƙe fahaɗun lisheki kurkuren da kake gani na shehinka shi kuskuren shehi ya fi zama daidai akan daidai ɗin da almajiri ke gani wa'aliyaku kuma ya fi zama abin da ya fi dacewa ya fi dacewa min almuridi fiye da daidan almajiri da dacewan almajiri ai min daga daidaidin almajiri da kuma daga kuma dacewan almajiri shi kuskure ba ake magana ba daidan shi ba shi kuskuren shi ya fi daidan almajiri daidan da almajiri ke gani daidai ne an gani? kuma sannan karkacewan shi ya fi dacewa fiye da a daidaitakan da almajiri ke gani ko dacewa shi ne fakatul lishedi ko turan shedi a kuwanmu ya fi zama daidai waliyan kuma ya fi dacewa minal muridi a kan abin da almajiri ke gani shi ne daidai amma inda wani akan ga mai hankali saboda kamar yadda muka faɗa fazul akali mai hankali dai la yarda su ba zai amince ma wani ba shi ba wa inna an lil ko da shi nasu yayi nisa gabar wa inna an lil go wa inna an wa inna an haqi ko da shi nasu yayi nisa gabar gaskiya na ayin lil irin yadda nisa dare yake nisa alwadihil fajri daga hasken alfijir an gane wannan kamar da yadda muka faɗa a kisan annabi Musa da Khidir ai wannan ya isha a ka gane wannan so da su bayan Allah suna da abubuwan da wasu wanda a ba lallai karami ya gane ba ta yiwuwa idan an sanar da kai kai ba za ka iya riskan shi ba domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce walakin kunu rabbaniyina aya ce a daidai wannan aya sai imam bukhari fitar da hadisi ya yi sharhi cewa rabbaniyina wato allazina yurabban nasa bi sigarin ilmin qabla al-kaba'ir qabla al-akabir qabla al-kibar kai qabla al-kibar su rabbaniyina sune masu rainan mutane da ƙananan ilimi kafin a kai a basu manya to kaga ba lalle bane a yi maka a baka kai a ce komai za a gaya maka tun da kai ta yi ana renon ka da karami ne kafin a baka babban kamar da ya zo a cikin sayar bukhari sannan kuma bayan haka a a a isan annabi musa kamar yadda muka faɗa da haka kuskure na shehi abu ne wanda yake daidai domin kamar yadda suka ce shari'a tana da da'ira guda biyu shari'a tana da da'ira guda biyu akwai subla akwai uliya duk shari'a ne amma tana da'irori biyu akwai sufla akwai uliya idan mato akwai ta sama akwai ta ƙasa idan waɗanda suke da'ira ta ƙasa suka duba abu a shari'a suka duba ba su samu ba sai zata cewa ai har gaba ɗaya babu ba su duba da'ira uliya ba su gani ta iya wannan abu akwai shi a da'ira uliya ka fahimta da kyau da ko za su tambaya ma'abota da'ira uliya ba sa rasa wannan dalilin ba idan har sun tambaya da kyakkyawan manufa kuma sun tsarkake zuciyarsu an gano wannan da kyau to ba kowane abu ne wanda hankalinka bai iya riska ba za ka ce babu domin kai kanka ka kasa gane wasu abubuwa da dama a cikin al'amuran ka ballanta na lamarin Allah lamarin addinin Allah wanda Allah yadda ya ga dama yake to wannan shine da'irori biyu na shari'a don haka idan ka ga abu a da'iran ka kana ganin kamar ba daidai bane a'a baka san wata da'ira ba kuma duk shari'a ce an gane da kyau wannan kenan na'am
لا تلتفت لغيره في العالم وكن كما لو كان دون عالم shi ya ce la taltafin ligairi fil alam idan ka samu jagora irin wannan to kar ka sake ka waiwaya zuwa ga waninsa a cikin talikai kar ka waiwaya zuwa ga waninsa a cikin talikai a kun ka kasance kama laukana duna alam kamar da ya kasance ya babu kowane tariki sai shi domin waigenka zuwa gare wani zai hana ka samun albarkansa kuma ya hana ka samun albarkan wancan domin bayan Allah suna cewa wanda shi hane suka kakkarya shi ba mai iya daura shi ƙwarai kuwa ya je wancan ya karya shi wancan ya karya shi to ba shi da zai daura shi an gane saboda su suna da amana tsakaninsu yasa da yawa bayan Allah sun kasance ma idan wani almajiri zo gurin zai ce za su yi waye shi yinka wane to je ka gurin shi ka samu abin da kake so da abin da zan iya baka yana da shi wanda ba zan iya baka ba kuma ka gode wa Allah da shi a gaske saboda duk mutumin da ya je ai shi ba za ka hada Allah ya ba misali alqur'ani garaballahu masalan rajulan ya aya take yawwara salaman da rajin alistar yani masala Allah ya ce ya buga misali da mutane mutumin da bawa ne amma akwai masu shi guda biyu da mutumin da bawa ne amma mai ɗin shi ɗaya ne za su zama ɗaya ba su zama ɗaya ba to don haka ka ɗayan ta fuskanka guda ɗaya domin ka samu duk abin da kake so da gaugawa idan ba haka ba za ka rasa a nan kuma ka rasa a can an gane don haka a kasance kamar da ma ya kasance babu wani tariki in ba shi ba na وليس للمريد غير ذا الولي مع الرسول ثم مولاه العلي وليس للمريد ba zai yiwu ga muridi ba غير ذا الولي ya rike wani wannan waliyi ya rike wani wannan waliyi laysa lil muridi gairu zal wali ba zai yi baya yiwa ga muridi ya rike wani wannan waliyi wato shi tijari ma rasuli tare da wani wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam summa maulawul ali sannan ba zai yi rike wani tare da ubangijinsa ba ubangijin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake madaukaki wato Allah ba yadda za a yi muridi ya zama a zuciyarsa akwai wani ukun nan shi tijjani manzala rabbul izzati ba zai taɓa yiwa ba domin suna cewa innal murida tarikul irada muridi na gaske shine wanda ya bar nufinsa zuwa nufin Allah wanda ya bar nufinsa baki da zuwa nufin Allah yasa sai ta innal murida la innal murid al muridu la yuridu duk wani almajiri muridi sadiki baya son komai baya neman komai ba Allah ba an tambaye shi tijani wane ne muridi waye muridi walam shabar tijani da yace al muridu sadiku muridi na gaskiya huwa alladhi arafa jalalar rububiyyah shi ne wanda ya san girma ta Ubangiji na Allah kuma ya iya bauta wa Allah yadda ya dace da girman shi wa ma yajibul qiyamu bihi da abin da ya wajaba ya tsaya akai min huquqil uluhiyya na haƙƙin Ubangiji wa arama ma alaihi nafsuhu sannan ya san abin da kansa take kai min al ajiz wal kasal na gajiyawa da kasala ya san Allah da cika sannan ya san cewa shi ba kowa ba ne face gajiyayye ba kowa ba ne wurin iya cika haƙƙin Allah face kasalalle ba zai iya ba ya fi tsaya a cikin haƙƙin Allah da cikar tsayawa ya tsaya cikin bautar Allah da cikar bauta amma kullum na sanin ransa da gajiyawa da kasala yana furtawa kansa da gajiyawa da kasala yana tabbatarwa kansa gajiyawa da kasala ga barin iya cika haƙƙin haƙoƙin Allah wal iklal ila raha kuma ya ƙara tabbatar wa kansa da cewa ransa mai dawwama ne zuwa son hutu wata ƙa'udi min an sari amal kuma ransa mai zama ne mai jikiri ne ga barin aikata kyakkyawan aiki ya kudirce wannan a ransa duk da fatsayuwansa kan hakkin Allah iyakarunsa da tsayuwansa cikin bautar Allah da cikin tsayuwa amma ya tabbatar da wannan kuma ya tabbatar wa annahu lalle shi in kama ma'anarsu yi ala tilkal hala idan ya tsaya da ransu bisa wancan hali din na kasala da rauni da barin da son hutu ka san irin muke nan amma da ya ɓosa a ce ya yi kuɗi ga mota ga gida yana sa manyan riguna ya buɗe zawiya a cikin gidan shi wallahi to wannan kenan to bayan ya yi tsaya cikar tsayawa sannan kuma ya san abin da ransa take yi kuma ya tabbatar ma kansa cewa idan ya dawwam a wannan hali na gajiya na gajiya na kasala da rauni da son hudu da a da jinkiri gaba da kyakkyawan aiki in ya tsaya kan haka lahika hufin dare ma la gaya ta lahu minal wabali ya san cewa idan ya tsaya wannan halin abin da ba shi da matuka ba shi da karke na bala'i zai riske shi a duniya da lahira bayan ya san cewa a wannan halin nasa idan ya dawwama a haka ya fa shiga uku a duniya da lahira falamma arafa zalika shi jare ce da yayin da ya san haka akan kansa raja abi sirkin wa asami sai ya dawo da baya da baya da cikar gaskiya da azama wa jiddin da gugari wa jihadin da himma ɗaliban manyan ƙizuhu yana mai neman wanda zai tsamar da shi min wahalati daga wannan halakar da ke ciki an gane wa ya hullu wisaqahu kuma ya warware shi daga dabaibayin da ke ciki min asri shahawati daga dabaibayin sha'awar son zuciyarsa na cikinsa da na al'aurarsa wa yadulluhu ala tariqil wusul ila hadrat rabbil ibadi sai ya tashi yana mai neman wanda zai shirye da shi zuwa hanyar saduwa zuwa hadarar ubangijin talikai qala radiyallahu anhu shi jari sai ya ce fa hadha huwa al-murid as-sadiq wannan da ya tashi din nan duk da cikan tsayuwansa akan ibada ya san ya kuma tabbatar wa kansa da rauni ya kuma tabbatar wa kansa idan ya mutu a haka zai harske bala'in duniya da lahira saboda haka da ya san haka sai ya tashi ya yunkura da gaskiya ba da wasa ba zuwa ga neman wanda zai tsamo shi daga wannan bala'i to wannan da ke neman shi da zai rike hannunsa idan sharfi ka san in mutum na nema a tsamo shi da shi ta iya ya zaba ko ba gane ba kai nake so ba a shi idan shi arfai ke nema wannan shi ne ce huwal muridi sadiq shi ne muridi na gaskiya shi ne cewa amma gairu amma waninsa a fa huwa dalibin wannan dalibi ne la gair ba wani dalibi ba kari ya jidu ba kalla ya jidu zai iya samu kuma zai iya rasa wannan dalibi ne ba muridi ba to wannan shine muridi in ji maulum shahamad tijani kamar yadda na gaya muku suna cewa innal murida tarikul irada shi yana cewa wa ma qultum min anna muridi wi'a'un mumtali'un min asrar al-hadarat as-salasa fana walakin aina muridi minku fa huwa a'awazu min al-kibrit al-ahmari shehu yace abinda kuka faɗa na ji kuna tattaunawa ana ji shi ne da almajirinsa suna magana ya ce abinda na ji kuna cewa cewa almajirina wani birgami ne da yake cike da sanin asiran hadarori gwara uku sai ga ce ga lissafi to yanzu almajiran kwata-kwata nawa ne a ce birgami da ke cike da sanin asiran hadarori gwara uku a yanzu sun karanta ma ko in ce mun karanta halara uku ma mu san asirin su ba ban iya riska ba ballantana asirin da ke ciki ballantana a a hadaruri uku shi yace abin da naji kuna faɗi na haka fa na am hakan walakin sai dai aina munidi minkum ina almadiri na a cikin ku waye yake cike da sanin asirin halarori uku shi yace fa huwa awaz min al-kibrit al yana da wuya fiye da jazzaiba fiye da jazzai ba wani abu ne mai wahala inda ku a ƙarshe shi yake cewa famana dar ma'ana wanda ke halartar inda muke yake zuwa tare da mu fi kasirin min al'auqat a mafi yawancin lokutan yansa tsama shahawa zai manta dandanan sha'awarsa shewa ya ce fa inna huna shubbanan sigaran domin a nan zawuyarmu nan kaula akwai wasu matasa ƙanana ƙanna su dama shawar sun manta da ɗanɗanin sha'awa sun manta da shi hatta inna minhum har da a cikin su ma akwai manyan ta wanda ke mantawa da matarsa ya manta da mata wala ya atiya baya zuwa inda take illa bi izni wal ikra sai an mushi izini wani ma sai an mushi dole shi ce haka za ta lamizi wa'annan su ne almajirina wal ghairu la wani su ba almajirina ba kaga sabanin ma yanzu yanzu ma masu kokarin bin sha'awar ciki da na al'aura su ne masu kokarin cewa su ne almajirin shi shi yana cewa fa asgaru atba'i unila fana'a karaman almajiri na ma an ba shi cikakken fana a halar Allah wani guri fa asgar atba'i bari'un min shirki karami daga cikin almajiri na ma da falar ubangiji ya samu kubuta daga shirka wannan shi ya kira muridi a da haka ne shi ya ce baya yiwa ga muridi ya rike wani wannan wali tare da wani wannan annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma ubangijinsa dole almajiri zama ukun nan su ne a ransa na ma dama gairu ما دام غيرهم بقلب لا ينال معرفة المولى أقول بارتجال
walam shi ya ce ma dama gairu muddin waninsu ya dawwama bi kalbin a wata zuciya ya zama kana tunanin duniya ko lahira ko ka sami girma ko alfarma ko daraja ko jama'a ko kudi ko gida ko sarauta kana almajiri kana sawa ina ranka to ai ka halaka ai ta almajiri a farkon lamarinsa sai ya yi gogayya da jarabawa na Allah ai ko kai baka daukan mutum ka zabe shi ka kusanto da shi ka bashi abin da yake so sai ka mai jarabawa ta ko ta ina wai kai ma kake nan yau ba a zaben mutum a kamfani a bashi babban makami sai an jaraba shi a tana an jaraba shi tana an jaraba shi tana an ga yaci har ma kiran wani abu suke wani interview halar Allah ba wannan kawai da daga cewa ka la ilaha sai Allah ya ce to zo a baka da abu da kake so sai ka bar abu da kake so tukunna sannan Allah ya baka ba ta ba jagora shehin da Allah ya bashi dadi a farkon lamarinsa mafi yawanci bayan Allah abin da suke ci magagaran sai ki gurin matsugunin da za su zauna ma gagarin sinki matsuguni matsuguni bai ishe ga kallon sahabban manzo Allah ba? akwai wasu fifitattu ne bayan annab sama da su to haka bawan Allah yake duk mutumin ai annab sallallahu alaihi shi ya faɗa ashaddun nasi bala'an al'anbiya summa summa allazina yaduna wanda suka fi karban jarabawan Allah annabawa sai masu bin sai masu bin sai masu yubtalar rajul ala qadri dini ana jarabta mutum gwargwadon rukun su da addininsa in a cikin addinin ka akwai sako sako sai a ce to wannan an san shi in da gaske kake to za a ba da gaske in aka buga Allah ya tabbatar da gaske kake sai Allah ya aiko maka da hijabai dubu sai ya ga da gaske kake sannan Allah ya ce to sannan zo sa'in da ku Allah ya kusance ka babu kuma kowa sai Allah ya kira duniya ce ta zo ta maka hidima yadda kake so daga nan a baka gidan a baka wasu ya sha kamar abin za ka samu ka ga shi ka ga mutum ya hau mota ba ka sanya aka yi ba wala mu shi sulaiman yana ba mu labari wallahi tallahi idan ka ji abubuwan za ka ce in kai aka ce ka ɗauka wannan a baka abin da aka ba su yanzu wallahi ba za ka yadda ba amma kawai yanzu kawai kayan da yake saka ake kai ko girman motar shi to wannan ya daga cikin kurakurun da haka shi winci ma dama gaibo mai kalbin muddin waninsu ya dawama a wata zuciya laminal ko laminal haka ne layanal muridi bai taba samun ma'arifatul maula sanin Allah cikakke yau in dai akwai waninsu a zuciyarka to ba ka samun sanin Allah cikakke ba wato dole fa sai ka ba Allah lokacin ka kuma dole ya ka hakura da duniya dole da jin daɗin ta dole ka cire na ranka ka cire maganan kafin mai taushi na tsakiyar ɗaki ba ma ka saki ba kawai ya zama abu ɗaya ne fuskar ka ɗaya ne shine zatin Allah wallahi idan kai haka a sanda Allah ya tashi waiwayowa ya tashi ma sakayya duk sai kowa ya mamaki ya aka yi ne ya zama kaza da taku ɗaya sai ka haye saman duk masu neman duniyar da taku ɗaya to wannan kenan me ake nufi da ma'arfa ma'arfa shine ɗaukewar hijabai baki ɗaya gabarin gaibobi na hakikokin sifa da suna da zatin Allah da shafe suran talibai baki ɗaya daga sanin bawa da riskan bawa da jin motsin bawa da fahimtarsa da hankaltarsa har ya zama babu samuwan kowa kuma kai ma babu samuwarka ba fa kowa ba har kai ya zama babu samuwarka sai samuwar Allah da Allah cikin Allah zuwa Allah daga Allah ƙwarai kuwa ka duba wani istigraki na shi man tijjani zai je kaula ne wurin shi ziyara fa sai ya ce famin hudirtu wa bihi alaihi wa hajja rabbi zahiban ilayhi a iya barke faɗin magana bayan ya jirgi wai fa min wadirtu daga gurin shi na taso wa bihi kuma yanzu haka ma tare da shi muke ilayhi kuma gurin shi zan je afwan wa bihi yanzu haka tare da shi muke alaihi kuma akan shi nake yanzu haka wa hajja rabbi na rantsi da Allah zahiban ilayhi gurin shi zan je Allah ta kuka gane ka gane ta zo ka zama baka san komai ba an gane wani sufi na cewa wajibtu anni shuhuri zati bil jazbi hatta nasitu ismi wai ganin zati na ma ya buya gabari na na daina ganin kaina saboda kusanci da jazba kai hatta na sai ismi har suna na ma na manta saboda istidraki cikin istigraki cikin Allah hatta na sai ismi har sai na manta suna na bil qurbi hatta na sai ismi wa gaba anni shuhud zati ganin zati na ya fuku ga bari na bil qurbi saboda kusanci da Allah hatta na sai ismi sai ta kai na manta da suna na to wannan shi ya kira ma'arfa an gane kai sannan kuma shi ya kira gushewar hijabi mai shiga tsakanin bawa da halarar ubangiji wato amma wa'aye ake kira da arifi waye ake kira da arifi suna cewa al'arifu man iza ashara waje da haƙa aqrabu ilayhi min isharati bal al'arifu man la isharata lahu li fana'ihi fi wujudihi wal iwa'ihi fi shuhudi ƙwarai kuwa al'arifu arifi shine man iza ashara wanda idan zai yi ishara waje da haka sai ya samu Allah a garbe ne bi isharti ya fi kusa da ishararsa in za ka yi ishara sai ga Allah ya wuce nan a kusancinsa ya wuce wannan sai ka yi shiru kamar kai za ka faɗi mutum na da kuɗi in za ka faɗa da kuɗi sai ka tana da wasu kuɗin in za ƙara faɗin ce in ka hada da su za ka faɗa sai ka tuna yana da wani kuɗin in ka tuna zakarin safa za ƙara faɗa ya ƙata sai ka yi shiru ba magana shi ne wanda idan zai ishara wai ya nuna Allah ko ya aishi buduni ne cikin za ka yi wani bayani kawai sai ga Allah ya wuce nan kuma kusancin ya wuce nan in buduni kake ga sai ga budunin ya wuce nan in zuhurin kake so kai magana kai sai ga zuhurin ya wuce nan to yanzu sai yaya sai shiru kai ya ce balil arifu arif shi ne malla isharata da wanda baya iya ma isharar ka san abu ta kai abu yadda da ana ba mutum ba magana ba magana ba nuni ba haka busiri ya ce ba cikin hamziya ya bai ta yake ne ya ce da muka je kabarin manzo Allah ba ba ba nuni ba magana gaba ɗaya da hannunmu da bakinmu sai kurumci to wannan shi kira arifi ce balil arifu man la isharata shi da ba ma shi da isharar me yasa li fana'i fi shuhudi saboda qaribin sa fi wujudi cikin samuwarsa baya ganin kansa ba da ta yin isharar to yanzu na ce zan gaya maka Allah to sai to to shikenan zaka kwatanta ka ka zaka gaya ma mutum ya tajalliya ta ubangiji to shikenan kuma sai ka kai ga kuma kai kuma yanzu eh sai ya zai iya faɗin wani abu saboda ya ƙare ma cikin samuwarsa samuwar nasa ma yana ganin babu to yanzu yaya kana so kuma ka kwatanta wani abu kuma kai ba ka ba zai yi ba wanda ya yi biyu cihudu to wannan shi ne a shi arfi ba magana ishara gare shi saboda mene saboda tabbatuwan saduwansa da Allah da cikansa cikin shuhudinsa sai abin da zai nuna wanda zai nuna sai wanda zai nuna ya zama abin da za a nuna iman wanda zai nuna ne wanda zai nuna ne wanda za a nuna ne ya zama abin da yake nuna ya zama mai nuna to haka yanzu ina magana nuni eh wanda zai za a nuna shi ya zama wanda zai nuna kaga ya magana yanzu kuma nuni babu nuni ko saboda karewan samuwarsa cikin samun abin sansa an gane wannan wannan yasa su fa suke cewa suke wata waka sa ta rakka zujaji wa raka ta kabru fata shabaha wata shakalan lamru faka annama khamrun wala qadahu wa ka annama qadahu wala kabru ka gani wai rakka zujaji wai kulban ne ta yi siri siri siri ta zama ta zama siririya fara ta yi garai garai garai garai aka ake cakuya hausa waraqatul kamru sai ita ma giyar ta zama haka gare gare gare kalan kwalbar kalan ruwa kalan kwalba yanzu ya za a an ka kallon kwalba ya za ka gane akwai abu a ciki kwalban ta zama irin ruwan ruwan ya zama irin kwalban Allah sa ku kun gane Hausa ta ba sai ga ku gani ba suka ce fata shaba wata sa kalan lamuru sai suka zama kala daya amma kuma sai rikici a zahiri baka annaba kaurun zai kaga kaman giya ce kadai wala kadahu babu babu kwalba eh mana za a yi to ga kalan abu sai kaman giyan ne ba kwalba baka anna ma kadahu kuma yakan kaman kwalba ce wala wala kamar babu giya saboda mene talis duka sun yi ta shaguyi Allah ya kiyashe Allah da kama da bawansa kuma Allah ya kiyashe bawa daga Allah ya kiyaye Allah da kama da bawa wannan wani karatu ne in baka sani baka shi rakka zujaji wa radatil kamar fata shaba wata shakarar lamu faka annama karhun wala faka annama khamrun wala karhu ka annama karhun wala khamrun to wanda ke da to wanda shine arifi wanda ake mana ishara a nan shi ya ce shi arifi ba shi da su ba saboda karewarsa cikin subufi ba shi da ɗabi'a saboda karewarsa cikin ɗabi'o'i ba shi da haske ba shi da suna sau da ƙarin cikin sunaye kai ba shi da sufa masu da ƙarin cikin sugobi ba shi da aiki sau da ƙarin cikin ayyuka to shi ne shi yake ce mana duk mutumin da akwai wani ukun nan a zuciyarsa ba zai zama arabi ba arabi shine wanda muka wannan wanda muka ambata har ka zama baka zikiri baka san komai baka taba iya zama awa ɗaya kai zikiri baka ce za ka gane wannan a wannan na bayan Allah da suka samu safa'i ne da Allah an gane da kyau Allah ya bamu shi ya ce a layanal almazini bai samu ba ma'arifatar maula sanin Allah a kowul birtijali ina faɗin maganan nan ne gaba gadi kai tsaye ka san shata ne ya fito waka ko ya ce mene ya haka take na fito gaba gadi babu mai iya tun kudani kowa gaba waka take ya to abin da ina faɗin abin gaba gadi kai tsaye ba wani maganan ba wani mai zu mai ja an gane wannan to wannan ke na
wa kun ma'ashaki da wa man tarbahu wa kun muhibban wa mikan fatuflihu
wa kun ma'ashaki ka kasance tare da shehinka da waman a kowane lokaci tarbau sai ka ribantu ka zama tare da shi ka kowane lokaci ina ma a ce duk mu samu wannan a ce yau gashi kullum za ka zama tare da shi to zai zama kalarka sai ka kwashe komai yaki sai zama shi baya fara komawa yana wani ka kyale yin fata nima in nema ba alkhairin da ya kai zama tare da bayan Allah domin suna cewa bi kadar tasdiki ya kunu tahqiq gwargwaran gazgatawanka tabbatuwan ka yake kasancewa faman la sirka lahu wanda babu gaskiya cikin mu'amalar sa da shi to la sayra lahu ba shi ba albarkan tafiya walau baki ma ash-shaykh albasarati ko da ya zo na shekara dubu tare da shi yasa musabar sama da za ka yi kai da gaskiya ƙwarai kuwa saboda ko akwai tarayyar da ko shekara dubu kai da shi ba ka taɓa samun alkhairinsa ba inda yana da shi an gane to wannan kenan shi yana cewa wa kulma a shehi dawaman ka zama tare da shehinka a kowane lokaci tarbahu sai ka ribaitu saboda su ba suna cewa bi kadar takrirul wusuli ta ilaihi takunul wisal gwargwado yadda kake maimaita saduwa zuwa gurin shi saduwanka da Allah yake kasancewa gwargwadon yawan kasancewanka tare da shi gwargwadon yawan samun saduwanka da Allah kuma suna ta zama tare da shehinka ya fi ka zauna kai kadai ka yi uzla an gane wannan kenan don haka a wa kun ma a sheki dawama ka zama tare da shehinka a kowane lokaci karbo sai ka ribantu sai ce wa kun muhibban kuma ka zama masoyi ga shehinka wa mikan masoyi mai zurfi ka zama masoyi masoyi mai zurfi mai soyayya mai zai so da kasan soyayya kala uku ce akwai sugura akwai wusta akwai kubura soyayya wusta karama ta ce kana son shehinka amma ka fi son ranka da dukiyanka kan shi wusta kuma ta tsakiya shine kana son shi amma ka fi son ranka a kan shi amma baka fi son dukiyarka akan shi ba kubara shine kana son shi ka fi son shi akan dukiyarka da ranka an gani to ka san wani zai iya bada ran shi amma zai bada kudin shi ba wani zai bada dukiyar shi amma zai bada ran shi ba to sai ka zama zaka iya bada wannan duka akan shi kuma ka san da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita soyayya makanta ne ko ubuka shiya yi umi wa ismi sannan kake ma abu yana kurumtar da kai ya makantar da kai to ga makanci karga kowa an ba shi ba kuma ka kurumce karka ji kowa an ba shi ba Allah an gani illa bil izni minhu kai wata lokaci ba ko da izinin nasu ma ba yi so da yau in kana da masoyiya me kake so kullum ita dai ta ga abin da kake yi ko da kowa bai gani ba ko ba gane ba ko da kowa zai ce ba ruwan shi da kai ita dai ta ce to ana tari ko ba gane ba to wannan kenan shi yasa shi yake cewa a su ba suke cewa a ala qadaril hubbi yakunu alqurbi wa ala qadaril witadi yakunu alibdadi wa ala qadaril ashwaqi takunu alazwaqi takunu alazwaq wa ala qadri safa'il awani tufadul ma'ani wa ala qadaril khidmat ta'ati taqdimat wal barakat suna cewa ala qadarin hubbi ya kunul qurbi ya kunul qurbu gwargwadon soyayya kusanci ke kasancewa wa ala qadarin widadi ya kunul imdadu gwargwadon kauna madadi ke kasancewa wa ala qadarin ashwa ashwa wa ala qadarin ashwaqi takunul aswaq gwargwadon soyayya haka sauki ke kasancewa kaninka da shi ne wala qadar safayil awani tufadul ma'ani gwargwadon tsarkin kwakwar kwarai wato zukatan almajirai gwargwadon yadda za a zubar da ma'ani wato asararai gwargwadon tsarkin zukata gwargwadon zubar da asirai kuma wa ala qadar khidmati gwargwadon hidima ta taqdimat wal barakat daga batuwa da albarka ke kasancewa an gane wannan za shi ce wa kun muhibban wamikan fatubliyu ka zama masoyi soyayya mai zurfi domin gwargwadon soyayyan ka gwargwadon kusancin ka da kuma madadin ka shi ma zai gaya maka bi kadar ma ta hibu tanalu amdadu na'am bi kadar ma ta hibu tanalu imdadahu fal qauma haza qalu bi kadar ma ta hibu gwargwadon yadda kake son sa shi shayinka tanalu amdadu ne ko imdadu tanalu amdaduhu ko imdaduhu duka ko imdaduhu nan dai amdadu ta duk kusan yana ga ɗaya ne dadahu ta tanalu kake samun bi kadar ma ta yibu tanalu gwargwade na kake sansa kake samun a amdadahu madadinsa kake samun madadinsa kamar yadda muka faɗa wa bi qadaril widadi takunul imdadu gwargwadon da kake son sa kake samun madadinsa falqawmu haza kalu wannan ne wanda ya suka faɗa shehu haza falqawmu kalu haza ne waliyai sun faɗi wannan an gani me ake nufi da madadi shi madadi wani haske ne na ubangiji suna cewa huwa nurun rabbaniyyun yufidu Allah ta'ala ala qulubi anbiya'ihi wa awliya'ihi من الرحمات والبركات والأسرار المقدسات والمعارف والمقامات والهبات والفيدات wani aske ne na Ubangiji Allah ke saukar da shi zukatan bayansa annabawa da waliyai na rahama da albarka da asirai da da asirai tsarkakaku da sannai da makamai da kyaututtuka da kwaranyi kala-kala kuma shi madadi ya rabu gida biyu madadi ya rabu gida biyu akwai zahiriyun hissiyun akwai baɗiniyun ma'anawiyun akwai zahiri na hisi wanda kowa ya same shi na ciyar da kai da shayar da kai yasa wanda man tijan ke cewa fada fi ko fada fi mulkin wa mali bawo murwi kullu zani ya farkon baitin faiduhu kada amma hatta nalahu kullul anani kar sara barra no barin baina hayawanin wa jami shine wannan wani si kenan wato faiduhu kwaranyan shi ko faiduhu kada amma ya gani kowa hatta nalahu kullul anani tutta da kai sun samu har wanda ba bai sani ba har mai inkarin ya samu na zahiri ke na ciyarwa da shayarwa suna yi tasarrufati tasarrufati ne na Allah domin duk wani tasarrufin ubangiji ya mika wa manzo Allah kalibarsa shi ma annabi na da na'ibai magada asiransa babba da gaskin magadansa shine shehu tijani shi ma shehu tijani ya tanka mu shehu ibrahim yasa duk wanda kaga ya ci daga hannun bayi ne amma wasira ne shi inda ka san gwamnati tana da tsari da shugaban kasa ba zai bata ba sai ka haɗu da wani ka haɗu da wani ka haɗu da gwamna ya haɗu da wani ya haɗu da wani sannan sai ta shigo hannun shugaban kasa shi ma zai baka ba zai zo gidan ku bane gidan kasa ga kofa a rarrabe a rurrushe a ba haka ake ba ko haka ake yi ai ko albashi na ga ba da ake ba yi ba da shugaban kasan bane ke turuwa ko ba gane ba to wannan shi da haka akwai madadi a zahirin siyun a kuma baɗiniyin ma'anawiyun madani na baɗini na ma'ana shi ne na yaƙini abincin yaƙini da kake ci kullum kana samun kaifin zuciya da washewa da yayewa da kaifi da haske yaƙini ke da ma'arifa da asirai da riska da an faɗa da ka riska abinci ne na ma'arifa abinci ne na yaƙini abinci ne na zahiri na baɗi ɗafuwan na baɗini ko na ma'ana da an faɗa da kayan riska shine kuwatar idrak ƙarfin riska eh gwargwadon zikirin da gwargwadon samun wannan Allah ya ba mu ta wannan kenan don haka a gwargwadon kake son sa zaka samu madadin sa waliyai ma sun faɗi wannan kalmar shehu ba maganar shehu bane waliyai sun faɗi wannan an gane na'am أنفق ضريفا تالدا في طلب رداه بادر إن أشارة سبي أنفق ضريفا كتشير دا ضريف تابت دوكيانك ko ka ce dukiyarka mai tsada talidan haka tsohon dukiyarka fi talabir da wurin neman yardansa shi yana cewa صرفت تليد الهب فيه وداربة ايه معنى صرفت تليد الهب فيه وداربة da tsohuwar soyayya ta da sabuwar din na juya ta na mika manzo Allah sallallahu alaihi eh sarabtu talidal hubbi fihi wa daliba idan haba a qarani jibaila wa tandali ahili bi hilan wa waqtan wa alifa wa in sayyara al ubbari fi dals husbi hizbihim فهز بهيامي في سنة البدر كاربة وساجل به الوركة شوقا مرايا نجوم السماء لي وأسبي الواجبة فلم أر من أهل السبابة مثل من يعاني لما عانيت بل هسفاسبة زفيري ودم يشفياني كلاهما وإني على ذاتي جناني كاربة فإز بزلي لذة بمرارتي وألتز إن غيري يقاتل مطالبا بيمن الإمام الهاشمي وذكره أه؟ بيمن الإمام الهاشمي وذكره تزوى تشيري wannan kenan a abin gari bangace da sabon dukiyarka ta lina ta tsoho fi da rabin rida wurin neman yardansa badir dama ai ko budurwa ce kake nema sai ka ciyar da yawa sai dai ba mai tsada ba ce ko ba gane ba gwargwad a mutu suna cewa ba duk wanda ya ce yana son kyakkyawa to ya nema idanuwa biyu eh duk mai son kyakkyawa ya nema idanuwa biyu ɗaya a kanta ɗaya a kan nemo mata ƙwarai kuwa ɗaya a kanta ɗaya a kan nemo mata kar mu gane na hausawa la'ayin wannan larabawa an gane ɗaya a kanta ɗaya a kan nemo mata da haka yi babu yadda za a yi soyayya ba hidima ba ba ba zai yi ba ai ka taɓa ganin budurwar da kana son ta amma jira kake yi ita ta maka hidima kullum kokarinta idan ma ka kawo kokarin kan ka kawo ma ansa kwarai kuwa wannan shi ne damuwar ka ba wai ma mai zai bi ba a in ka kawo karba wanda ga yana so in ya kawo shi ma a bashi to ƙarya ne ba masoyi bane mai bukata ne dan kasuwa ne ya ba da tabashi a dan kasuwa ne wani dan kasuwa ne ka shi dan kasuwa shi ne wanda in ya baka so yake ka bashi eh wannan mai kasuwanci ne wannan ba a kira shi maso mai yaudari ne amma wanda zai baki shi burin shi baki ansa in kin ansa ka kowa ya sani ke kawai ke yadda an baki wannan shine abin da ke burin kowane masoyi ba wai kama Allah ba kana kaje ka tiya da ni da ne kaza ni da ne kaza ni da ne kaza ni a wannan ba soyayya ba yasa ake so in bawa Allah ya yi ibada ya wani abu ya kama bakin shi kawai ya isa sani Allah ya sani ya ishe shi yasa bayan Allah suka ce duk lokacin da kai ibada mutane ba su yabe ke wanki kage ji kage jin haushi to ka zo na kai tunani shin Allah ya san da kai ko baka ko bai sani ba idan zuciyarka ta gaya maka ya san da kai kuma ka ka ka samu nutsuwa to kasan ka samun da tsohonka ya fi wannan bala'i an gane da kyau to wannan ke da haka duk soyayya sai da hidima Allah ya ba mu ikon yi albarkan manzan Allah Allah ya ba mu ikon yi albarkan manzan Allah Allah ya ba mu ikon yi albarkan manzan Allah badir ke gaggawa in ashara idan ya maka ishara zuwa aikata wani abu tusibi sai ka dace ai tusibi an gane نعم
وأرض شيكك ولو أبكاك لكنه للخير قد هداك
wato karshen karshe a game da wancan hidima bayan Allah suna wata waka game da hidima ga jagora suna cewa makamaka arif ayyuhal kadim fa innahu mufakhamun azim la taktabit siwa maqamaka rafi' fal khairu kulluhu ladayka ajma' wato ka san makaminka ya kai mai hidima domin makami ne mai girma abin girmamawa amsaita lil makhdumi fi jiwari musharakan ka zama mai yin tarayya ga wanda kake mai hidima a cikin makotakasa ka zama ne me yin tarayya da wanda kake ma hidima cikin makotanansa wato mutum da kake hidimta mawa duk asirin da ya saukan masa kai ma za a gangaran maka da irin shi ka gane ma'anan kalmar yasa suka ce ka cancan da kanka domin hidimta ga mazaje a hirna saka da hidimatar rijal likai ta nala min habibika wisal ka cancantar da kanka zuwa ga hidima ga mazaje domin ka samu saduwa daga wurin masoyinka an gane a wannan baiti shi yake cewa arda shi kaka ka yarda ka amince da shirinka walau abu kaka ko da umarninsa na sa kan ya ka kuka ko da tsatsauran ra'ayinsa da tsatsauran umarninsa da tsatsauran mu'amalarsa na saka ka kuka lakin na sai dai shi alkhair kar hadaka yana shirin da kai ne tabbas zuwa ga alkhairi kai ne baka sani ba ha bai shi ka sanin wannan ba alaka alkanin likita da mara lafiya ana rike shi za a ga allura na iyo eh wani ma da kyar ake yake rubuwa shi ba gane shi kawai za a soka mai tsaki ka gane amma shi ne mai likitan ke gani eh mai likitan ke gani lakin na hulil kai kare hada kai ke gani ka gane da kyau shi za a wani sassauta wallahi ai ga gane da to gaji son iri sai haka bayan Allah suke in ka ga sun ɗan gaba to ka samu cika ne an fahimta shi yasa ya ce walau afkara ko da umarninsa da wani al'amuran sana sa ku kuka wallahi wani kafa amma allura duk sai ya cika da hawaye wani ihu amma shi ai ya san cewa shi wanda zai allura ai ya san ba cutar shi zai ba an gani haka kamar yadda tsakanin malami da ɗalibi ko tsakanin uba da ɗa ɗa zai laifi uban ya ta duka shi da sai kamar duka cutan shaki amma uban ya san me yake to gashi nan dai da yawa da wannan abu ne sananne dama a siya ta karau fa sa wa san ta karau shi ruwa khairul lakum wannan matsin shi ne alkhairi gare domin da yawa bacin matsi da ba zama yadda suka zama ba ai suna cewa farubba lakmatun خير من اللقمة فرب اللكمة خير من اللقمة نعم كاغاني ماري ديوا تابلوما مار da za a sharara maka takan fi alkhairi fiye da lomar da za a baka mai daɗi kwarai kuwa saboda albarkar marin nan sai ka samu shirya kuma amma bayan shirya tabin marin zai zauna tabin marin da shi za ka mutu ko zai wuce to ga an gama yi wannan kenan da haka wa'ar da shekaka ka aminta da umarnin shirinka walau abu ka ko da umarnin na sakan ya ga kuka lakin na sai dai shi idan ya maka kada ka kai ka ci Allah sarki kun fi ni sanin abin da yake alkhairi na domin lil khair kana laka tabbas yana shirin da kai zuwa ga alkhairi a Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu sabati ya ba mu tabbata ko ka so sai Allah ya tsayar da zuciyarka sai Allah ya tsare ta Allah ya tsare mana saboda albarkar manzon Allah inda muka yi kuskure Allah ya san mu da rauni da gajiya Allah ya yafi mana inda muka yi daidai Allah ya tarar da mu cikin lada albarka annabi sallallahu alaihi wasallam abin da shi yau muke so mu gane a cikin wannan nasiha Allah ya ganar da mu albarka annabi sallallahu alaihi wasallam سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين